السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha tara ga watan jumada al'akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da hudu za mu tashi darasi na tasa'in da biyar a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan za kuma mu tashi hadisi na ɗari shida da ashirin daidai babin da yake magana akan babu karahatul hirsi ala duniya babin da yake magana akan an ƙi mutum ya zanto yana ta kwaɗaituwa a kan duniya kawai gaba ɗaya wato ya mai da hankalinsa gaba ɗaya a kan abin da ya shafi duniya wannan babin zai yi magana a kansa wanda za ka ga duk lokacin da ka ga mutum ina za shi duniya yake nema daga ina ya dawo daga duniya to gaskiya wannan an karhanta kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi wannan to shine ma ya fara da hadisi cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace naji annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana cewa la yazalu qalbil kabir zuciyar babban mutum dattijo ko wanda yake da shekaru ba za ta gushe ba shabban wato ga shi da tija mai shekaru amma tana da kuruciya kamar zuciyar saurayi fitnaini dangane da abin da ya shafi abubuwa biyu na farko fi hubbin duniya wajen san duniya yana da shekaru da yawa amma yadda yake san duniya ya fi ɗan shekara 25 annabi alaihi salatu wasalam yace zuciyar mutum babban mutum ba za ta guje a haka ba fi hubbi dunya wa ulil amal da dogon buri sai kaga shekarar ta 80 da wani abu amma saboda Allah ya baki karfi ko 70 da wani abu da karfi sai kaga ya je ya ce bili katu yana tunanin zai gina shi nan da shekara goma sha biyu katon fili an fara har an sa dan ba yanzu an fara gini kuma ana bin sa zanni zanni in aka yi magana zai ce a hankali zan yi abuna shekara tamanin fa wanda kaga tsarin da wato musulunci ya bayar kamata ya dan shekara igirin ma idan ya taso in zai harkar gini kullum ya rika sa ran zai iya mutuwa ko yaushe ko kuma ka ganshi wato irin abin da iyayenmu suke na raha Esa ko jikarsa ta zo Esa kai ta zo da jikarsa a baya shekararsa tamanin da biyu amma zai daga ta ya kalli jikan nan ce Allah ya samu ga auren ko to shi ne wannan tsulul amal kenan dogon buri to shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce to wayannan abubuwan guda biyu ba za su guce a zuciyar wato manyan mutane ba a zuciyar manyan mutane za ka ga wani ya yi wannan girman amma yana ta tara su yana ta tara su za mu zo mu ji wani hadisi nan gaba da ya kasa mutanen gida hudu ma gaba ɗaya yana ta tara kuɗi sai ka rasa wannan kuɗin fa da za a fito da shi a baki kullun ya ci miliyan ɗaya ba zai iya cinye su ba amma za ga tarawa kawai yake yana ta taskancewa to shine annabi alaihi salatu wasalam yace dan adam ba zai guce ba haka gashi da tida amma da budurwar zuciya sai wanda Allah ya tsare kawai kaga kamar kamar wasu da za mu zo mu ji nan gaba daga cikin magabata za ka ko da yaushe su ko mutum rashin lafiya yayi da ranar ya warke da an man magana sai ka ga tunanin sa da yana kan lahira misali abu zakariya ya haya ibn ma'in lokacin da ya rashin lafiya da ya farko ya farfado aka ce da shi to yaya yanzu me kake so kamar yadda wani ya tashi hamshakin mai kuɗi bayan ya warke aka ce me kake bukata yanzu ya ɗauko mar da yari dinsa dan ya duba ya ga ko kuma a kama waya sai duba ya ga alat na wane da wane ya shiga kwarai kuwa amma shi ya haibu na ma'in da ya farfado aka ce me kake bukata yanzu ce ba kun da yake bukata wanda abu biyu sai ce ina bukatar baitun khali wa isnadun ali kawai yace gidan da ba kowa a ciki don ku kyale ni in ba Allah yace da isnadi ali isnadi ali shine wanda yake bai da tsawo wajen da za a ce haddathana ba da kawai sai a ce annabi ya ce najil kuma shine wanda yake dogon mutane mutane da yawa yace shi kawai abin da yake so kenan to saboda haka wannan kamar fa yanzu shimfiɗa yake mana za ku ji hadisan gaba da za su zo su ƙara buɗawa kuma ya buɗa ɗaya hadisin da za mu biya nan gaba dole kana cikin ɗaya haka yanzu dan ya ce manya kai kana tsammanin babu kai to nan gaban muka zo sai yayi bayani kuma idan yayi categorizing mutane Allah kana ciki ina ciki a wannan hudun dole kana ɗaya sai dai kana gurin kaza kuma da zaka je wadansu su kamata yi kai ka san bane da insanu ala nafsi basira kai kanka faɗa ka dawo wanda ya kamata amma guda hudun da za a kawo duk muna ciki kowa na masallacin nan da na waje to sai yace to wannan kenan kaga annabi alaihi salatu wasallam ai ya faɗa a hadisin Nu'man bin Bakir cewa ala wa inna fil jasadi mubda idza salahat salaha al-jasadu kullu jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb wannan zuciyar da kake gani wani mawaki yace wa ma summiya al-qalbu qalban illa min takallubi wala al-insanu insanan illa li nafsihi haka ba tan yawo zuciya sunan zuciya ba saboda jin san saboda juyawarta wa inna an-nafsa la'amaratun bisu juyawa yanzu tana kan alkhairi sai ta juya ta koma sharri to shi sa za ga annabi yana yawan addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik sai na Abubakar yana yawan yin wannan addu'a kuma yana yawan yin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab to da idan mutum bai yi wasa ba to zai za ta kai shi tabaru ai kaga Allah cewa yi a cikin suratul hijr zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal hasunan larwa mai rarrake sai Allah ya ce fa sawfa ya alamu tale su ya akulu fi tafi wa ya tamata fi ta jin dadin duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yulhihimul amal buri kuma ya kagaltar da buri za mu zo mu ji magabata idan idan suka samu kaza da kaza kawai shi kenan ya ishe su su yi rayuwa ba zancen buri mutum ya ta buri to Allah yake da sannu za su sani ko kuma ka tuno ayin shu'ara wannan a shaidar da Allah yake yau ma la yanfa'u malun wala banun sai Allah yake illa man atallaha bi qalbin salim ka tuna ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi ma amfani ba sai wanda ya je wa Allah da zuciya wadda take lafiyayya zuciya lafiyayya wadda babu wani abu da ya shagaltar da ita kaga da 'ya'ya da dukiya da mutane suke tafa fituka a kansu ai Allah madaukakin sarki ya gaya mana fitina ne to in baka yi wasa ba dukiya za ta za ta zama ma fitina ka daina bin Allah eh mutum bai da gaske ba fa to saboda haka mutum sai ya fada wani tarko da zai ramin da zai kasa fita ya zo ya na sani to sai mutum ya yi da gaske lokacin da wayan abubuwan suka tinkaru shi za ka bai da na taba gaya wasu kwanaki na ce idan an wa mutum haihuwa yana murna amma da hankali zai yi murna kuma ya ji tsoro wallahi akwai firgici da zarar yanzu ta fara tara yaya ɗan ka ɗaya ana taima murna Allah ya raya ya kaza za ka yi murna amma kuma dole kana in dai ka san me kake yi to akwai firgici kuma da tsoro ya da'una na ragaban wa rahaban kana murna kuma kana jin tsoro domin tarbiyya aiki ce aiki ce kwarai da gaske musamman yanzu zamanin da sai na umar ya ce zamani ne je zai zo zai wanda ya fi kowanne wahalar sha'ani kaga a lokacin su yake magana zamani kala uku cewa zamanin da ɗanka in zai fita za ka ce in ya fita abota da kowa ba ka da matsala yace sannan zamani na biyu ya zo da za ka ce ya fita in zai fita abota da kowa amma ban da wani da wani ya ware gida kaza da kaza karka yi mu'amala da ko yaro kaza ba na son tsara ganin ka da shi yace da zamani na uku shine zamanin da tun dan kare ba za ka ce ba na so in ganka da kowa sai wani da wani a wannan muke yanzu sai na Umar bai ga wannan ba amma yana yi wa mutane kashidi da wa'annan wato zamanin nika to kaga ba ruwan Allah da ko me kake da shi malin ko ƴaƴa ko kuma dukiya sai ka zo da Allah da kyakkyawar zuciya wannan hadisin da muka yi wato biya yanzu yana so ya rika mantar da mutane ne dangane da san duniya eh an gane ko ko kuma yana gaya ma san duniya mutum ya manta da abin da ya shafi san duniya ya rike biyayyar Allah madaukakin sarki lalle ko kuma wani hisu alaiha sai cewa da'atullah kar ya ɗauka cewa wayannan abubuwan da zai kwaɗayin duniya da maili a kanta koma zuwa gare ta biyayya ce ga Allah gudun duniya da tsayawa yadda ya kamata neman halal ka tsaya ka nemi dukiya tsakatsaki wanda ba za ta halaka ka ba ta hana ka bin Allah to wannan in dai wannan kai ke biyayya Allah za mu zo mu ji nan gaba iya wannan amma wanda za ta hana bin Allah ko shakka babu wannan halakar sannan abu na biyu hadisin ya nusar da mu cewa lallai tulul umur dalilun ala qurbil ajal lokacin da mutum yayi tsawon rayuwa da zarar shekarunka suna da tsuwa to yana nuna ma cewa lallai ajalinka yana matsowa wannan formula haka take kamar mun sha faɗa mataki ko babban mutum da zai sa alhamdulillah wanda zai dan sa alhamdulillah ne sauki sauki zai ce wai ayan plus one zai rubuta ya sha gilas ko ya sha gizina kawai ya tsaya ya zauna ya ce a yan plus one you are minus one Allah saboda yanzu wannan da kai kurgun ajal tsawon rayuwa yana nuna ma kusanci ga kabari wannan shine formular da suke faɗa tsawon rayuwa yana nuna kusanci da kabari sannan abu na uku hadisin ya nuna cewa mutum zuciyarsa ta ratayi da duniya to ya nuna cewa zuciyarsa ba ta da lafiya kaga wancan ai ba yaban manyan mutane aka yi ba yaban sa aka yi ba ba yabo bane ba yabo bane saboda haka yana nuna cewa zuciya ba ta da lafiya hadisi na gaba an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace yakbaru ibn adam dan adam yana girma wa yakbaru ma'ahu tsunani sannan abubuwa guda biyu suna girma tare da shi suwaye da yake hubbul mali san dukiya wa dulul umur da tsawon wato rayuwa in ka koma can ka koma cikin suratul anfal da Allah yake wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha indahu ajrun azim kaga wannan ayar ta ƙara fito ma da abu wato ko kuma ka ɗau ayar wa tuhibbuna al-mala hubban wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son dukiya so bi yawa jamman babban so to wannan duk babukan kamar da muka faɗa na suna da alaka da juna ba za mu je babun gaba babun lau anna libni adama wadiyaini babun da yake magana da a ce dan adam yana da me wadi wato bahaushe bahaushe zaza yake cewa zaza shine wadi kwari ko kurmi wanda yake tsakankanin duwatsu manya shine malamanmu na zoro sai suke zaza haka ne ko alaji ke cewa zaza za ka ga wato gurin da yake ko wasu ka ga a hausa kawai ta zamani sai a ce unguwa guda da a ce dan adam dan adam yana da wato unguwa guda ne zabin na gwal gaba ɗaya unguwar gandun albasa duka ta ce kawai ya zama waya house ɗinsa kawai an ajiye masa gwalagwalai gaba ɗaya nasa ne kawai sai ya ce wato a habba an ya kuna lahu wadiya ne da sai ya so a ce yana da unguwa guda biyu ta gwata ba guda ɗaya ba asibin da sai ya so a ce unguwa biyu ce ba ɗaya ba ta gwalagwalai fa walan yamla a fahu annabi yace ba abin da zai cika bakin sa saboda buri illa turaba in ba kasar kabari ba ba zai koshi wallahi kasar kabari ce kadai za ta cika mar burin sa amma buri ba zai cika ba tiran da ya ji an kifa mar tukwane to sannan burin ya cika ko kasa ta cika mar baki to a ranar burin ya cika amma ba zai kare ba la haula wala quwwata sai ce wa yatubu Allahu ala man tab amma ba Allah yana karɓar tuban wanda ya tuba saboda matsalar daukan wancan layi in ba ya wasa ba mutum bayan yin makaruni zai koma haramu kamar yadda zamu ji nan gaba sai ya koma yin haramu kuma duka shi ta malamai suke cewa ai ita zuciya an gina ta ne wato jubilatul insan ko jubilal insani ala hubbil mali wa ragbati fi tahsili dama zuciya an gine ta ne a haka har akwai malaman da suke cewa dudu zuciyar da ta tashi ba ta san kuɗi ko kaɗan to ba ta da lafiya eh ba ta da lafiya ka'ida kenan shi za muke yawan gaya wa matasa ka je ka ta zuwa nan je ka hana ta komai ka ce wai kai ba me ƙarya kake yi sinji kawai aka samu saboda ba ka'ida duk karatunta da sanin Allah ta ko ba wanda ba ya san kuɗi kawai tarbiyya ce take janyewa mutum yayi mata yayi mata irin kallon da ya kamata amma duk wanda ka gani yana son kuɗi shi da amala isa waziri Allah ya maza rama yace duk wanda yace ma kana son kuɗi ya raina ba hankali yace rainin wayo ne yace to waye baya so ka'ida kenan wato Allah cewa wabtabi wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah wannan aya ita ce kawai zaka dauka ita ce tsari wala tansa nasibaka min ad-dunya sai ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabqi al-fasada fil ard wannan sharadan hudu kawai ake so ka riƙe to wannan ma'aji ayan nan zamu zo kanta saboda hadisin da zai ka tabaraji sai mu tsora da shi shi da annabi alayhi salatu wa salam ai kaga kamar da yazo daga Zaid bin Arqam yana yawan fada dangane da abin da ya shafi wato dukiya an samu daga magabata sun wato ɗauki wannan tsarin da annabi yake nabi yana yawan faɗa a addu'a ta cewa Zaid bin Arqam yake ba abin da zan faɗa in ba irin abin da annabi yake faɗa ba dangane da abin da ya shafi dukiya yace annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi tana cikin azkarun mu da muke wal kasali wal jubn wal bukhl wal harami wa azab al qabr Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها هذا أكا النبي يجي بدا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها هكا النبي يجي بدا حديث ترمذي إن ذاك يقوم أقوى حديث مسلم حديث مسلم النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز ya ubangiji ina neman tsarinka ina neman tsari a gare ka min al'ajiji wal kasal daga gajiyawa wal kasali da kasala me bambancin gajiyawa wato da kuma kasala shi bambancin su shine shi al'ajizu shine ba za ka iya ba kwata kwata abinda ba za ka iya ba alkasalu kuma shine abinda za ka iya amma lalaci ya hana shine bambancin su kawai to duka annabi yana neman tsari daga gare su wayannan biyu sai annabi yace wal jubni wal bukhl da tsoro wal bukhli da ruwa da ruwa ciwo ne ko ciwo ne shi za ne adabul mufrad ya kawo shi a cikin abubuwan da ake so mutum ya gyara sannan sai yace wal harami da tsuba tsuba wanda iri shine tsuban da gaba ɗaya za a fita daga hayyaci gaba ɗaya an fahimta da kyau ko yawwa to annabi yana neman tsari ga wannan sai yace wa azabil kabri hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi ta wanda yace ba azaba kabari muka ce Allah ya kai shi zai gani ne a ciki kuma ya ce babu mu kuma mun yarda akwai to annabi yana neman tsari da azaba kabari sai yace Allahumma ati nafsi taqwaha ya ubangiji ka bawa zuciyata taqawatta eh da kawarta shine Allah ya azurta zuciyarka da jin tsoronsa tsora abu inda ya kamata wa zakkiha Allah ka tsarkake min zuciya anta khairu man zakka kai ne mafi alkhairin mai tsarkake ta ya Allah anta waliyuha Allah kai ne majibincinta wa maulaha kuma maulanta idi ne mai jibinta ta kuma maulanta ita zuciya sai ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' Allah ina neman tsari a gare ka daga ilimin da ba zai amfani ba ba shi da amfani duk ilimin da zai zo ya rika zagin sa bai ba shi da amfani duk yawan sa duk ilimin da zai rika taba martaban magabata wallahi bai da amfani duk yawan sa ko da ne ba kallon malamin duk duniya kuwa ko da kana kallon kanka a haka kai to ilimin ka bai amfani ba ilimi mai amfani shine ilimin da duk kankantarsa zai dora mutane a turba ta bin Allah shine ilimi mai amfani ya za ka yi ka Allah ya za a kai ka kubuta ka koma zuwa ga Allah salim alim to shine yace wa min qalbin la yakhsha da zuciyar da ba ta tsoro ba ta tsoron Allah ya kamata in kana mu'amala da harkar wato koyar da addini ko koyaya ka rika sifatuwa da harkar abin da ya shafi ta kawar yadda idan ma ba gane cewa malam bane wannan da an ce malam ne wannan to mutane za su ga sima ko ko ya ga alama cewa wannan akwai alama cewa lallai malami to zai ce wa min nafsin la yashba da zuciyar da ba ta koshi kun ga mahallu shari mara koshi shine wato wato zuciya mai hadama zuciya mai kirjimin da wato da yake fara hadamammiyar zuciya ai wani zaka ga wato a wato haɗama ta ta fito fili kowa yana gani za mu zo gurin to sai yace wa min da'awatin la yustajabu laha ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga addu'ar da ba za a amsa ta ba shi za muke yawan ba da gaya wa jama'a duk wanda yake da bukata gurin Allah in dai Allah ya baka damar kiran nasa ka roƙe shi to zai amsa ma kawai ka yi hakuri lokaci ne amma wallahi zai amsa idan Allah baya zuwa amsa ba addu'a sai ya hana ka roƙonsa ai akwai wanda ba sa iya addu'a sosai ba sa iya addu'a kwata kwata zai zo wani ma za a je take shi Allah kuwa ba sa iya yi kwata kwata to saboda haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau to kaga wannan hadisin da muka biya na baya shine yana mana magana akan san duniya da kwadayinta to shi san duniya da kwadayinta rasu kulli khadi'a shi ne tsoro ruwan dukkan wani sako shi yake fara jefa mutum a harkar sako sannan kuma hadisin yana nuna mana almubadaratu bi tawbati wa ruju'u ila Allah mutum ya gaggawa tuwa shi ne ba amfanin karatu cewa muna kan wasu kurakurai da mutum ya ji zai gyara shi ne dama in ba da haka ba kuma ba wai ne da wanda yake karantawa da wanda ake biya dukkan su kowa ne laifi ne kana ji ne kana gyarawa dukan mu haka muke kullu bani adam khata saboda haka duk ran da malami ya zo ne karatu kar ku dauka fa ki tsallake waye a kowa yana cikin ramu so ake wai a fito shine kawai sai dai wani ya bu wani shiga zurfi wani yana igiya uku wani hudu wani goma shine bambanci kawai hadisi na gaba na ɗari shida da ashirin da uku an bin abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi kira da abin Allah tabbata gare shi yana cewa law anna libna adama da ce wato dan adam yana da mil awadi cikin unguwa malan na dukiya ko cikin wani zaza na dukiya shine la habba anna lahu ilayhi mithlahu da sai ya rika burin ina ma yana da kwatankwacin wannan unguwar da take wato ta dukiya taka sai annabi ya ce wala yamlau aina ibn adam ba abin da zai cika idan dan adam zai zo ko wani zai shiga mota in aka tafi gonarsa sai an shiga mota an yi wato tafiyar awa kaza ba a je karshen ta ba tafiyar awanni ba ba wai tafiyar mintuna ba awanni Allah ba a je shi za da ran da zai je gonar sai ya shirya saboda unguwa unguwa ce a gona gona kawai fa duk wanda kaje yana da gona wannan to yana da gidaje sosai kuwa to sai annabi iya ganin idansa zai zo ya ga dukiya iya wani wato a dabbobi ne da shi iya ganin idansa idan zai cewa ya ji an hau abun hawa eh wani ba a helicopter eh shi za a hau a kewaya yana kallo duka ya kewaya a helicopter to amma annaba ne da zo sallallahu alaihi wasallam to ba abin da zai ce wala la aina ibn adam duk wannan kewayen da aka yi ba idansa abinci ba abin da zai cika idan dan adam illa turaba in ba kasir baya ba kasa burin da ba zai cika ba kaga a helicopter aka zagaya to da zai so a ƙara samun wani garin da zai kuma samun irin wannan a kuma kewayawa a helicopter kwarai da gaske wa yatubu Allahu ala man taba amma Allah yana karɓar tuban wanda ya tuba to Allah ya karɓi tuban mu to shine malai ya ƙara kawo mana hadisi bayan wannan a sai kawo babi kai yace babun laysa gina an kasratil arab babun da yake magana akan wato ba wadata bace tara kadara ba shine wadata ba kadarori kawai akwai wanda duk inda aka daga za a ciyar da yake ko a ina ne kawai dai aka zo aka gaya mar akwai wanda aka ce wannan ɗabi'a su ne ma shi ko bai ga gurin ban dai aka zo aka ce gida unguwa kaza sai tura yaran da yake kuje ku gani an ji an yi ciniki to a ta takardar kawai zai aji ya ba da kuɗin duk inda za a duba za a ga unguwanni na gefen da gaba ɗaya ya ce ko ina yana da gida duka na na wane mutum wane mutum shi ne dakta ya ce irin wannan arziki zakata ya take shi ne irin tambayar da kwanaki ko da yake da bambanci da ta musulun da ya yi dangane da wannan abin da ya shafi motoci kaga irin wannan ai illar da take faruwa kamar yadda za mu ji dakta nan gaba shine ba za iya fitar da kama su wannan matsalar su ne wasu yan katagori na biyu da za mu zo mu biya amma ba za mu zo mu ji mun zo kan hadisin sai mu ji suna ma iya ba da zakar shine kawai idan masu ba da zakkan ne don bai ba da zakka da wahala ya fada wannan yanayi shi ne kamar yadda annabi ya kasa su din da wahala gida hudu ba za mu zo nan gaba za mu ga babun nan yanzu shi za mu shiga alaikum salam me ya bambancin to da naku to kaga a takur wayar wala yamla'u jawfa ibn adam ko maimakon aina ibn adam yawa cikin dan adam ba zai taba cika ba cikin sa shine aljaw cikin sa ba zai taba cika ba ba abin da zai cika ba cikin sa in ba turbaya ba jazakumullahu khairan to saboda haka wannan shine annabi alaihi salatu wasallam yace ba ba wadata bace ba wadata ba ce tara kadara ba shi ne wadata ba sai annabi ya ce walakin nan gina ginan nan abin da ake kira wadata shi ne wadatar zuci wadatuwar zuci shi ne wadata shine abin da bature yake cewa contentment kenan kana'a mutum ya samu kana'a za ga ya wadatu da abin da Allah ya bai duk abin da ake iya yi shi ma ne idan yansa za a auren zai auren idan jami'a ƴaƴansa suka shiga zai kai su komai komai lafiya lau to shine kana'a to bara mu ji kaga akwai hadisi Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu ma da yake cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu wane mutum kad aflaha man aslama hakika duk wanda ya musulunta ya rabota sannan sai yace wa ruzika kafafan sannan aka azurta yake kafafan shine da abin da yake hannunsa yayi a wadatu da shi daga alkaful ya wadatu da abin da yake nata ba ruwansa na da nata sannan sai yace kuma qanna'ahu Allahu bima atahu Allah ya sa mazuci dangane da abin da Allah ya bashi yana da wadatuwar zuci za ga yana da yayyadin masu kuɗi ne amma ba ruwansa shi malamin makaranta ne wanda ya ga dama ya bashi ba gurin wanda za shi roko in ka ga dama ka bashi fa in ma Allah ya saka da alkhairi to za ka fi zama da kima da mutunci eh ko kuma a ko da goyi ke yi wani karamin aiki ne amma yanzu duka daga wanda yake a tinga sai wanda yake a custom sai wanda yake kaza haka duka wurare daban-daban wani ya kai consultant a matsayin medical doctor wani ya kai kaza haka amma ba inda ya matsin kun taimake shi zai karba har akwai wanda za ka ga sun taso a irin wannan family din kuma Allah ya ba su wannan wadata zuciya ko wani abu ka zo sai ai sai a ji ba ruwan sa kai ne ka je sai ka fi kima kuma Allah duk da yan uwanka ne dan za ga duk da cewa wani lokacin in dai kana da abin da zaka yi ai kamar yadda muka faɗa zafi biyu bayan ne ko ɗaya cewa ai kamata yi mutane su rika tunani da kansu ba sai an roƙa ba su bayar domin shi zai hana roƙo ma ba sai ya roƙa ba ku bayar sai ga kuma Allah ya fi son haka fiye da wanda aka roƙe ka akwai hadisin Abu Huraira da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ittaqil maharim takun abadan nas ka kiyaye duk abin da yake abin da aka haramta zaka zanto mafi bautar mutane sai ce wanda bima qasama Allahu laka takun adnan nas ka yarda da abin da Allah ya yanka ma na dukiya ko ai hadisi ibnu mas'ud din kana ciki za a gaya ma wato ajalin ka da arzikin ka da dan wuta ne ko dan aljanna ko ba haka bane to ya yarda da abin da Allah abin da Allah ya yanka masa na rabo ya raba ya bai to ka yarda da wannan wanda bima qasama Allahu laka takun agnan nas in ka yarda da abin da Allah ya baka zaka zama mafi wadatar mutane sannan sai yace kuma wa hasin ila jarika takun mu'minan karka kyautata wa makotanka zaka zama mu'mini haka annabi ya faɗa sai yace wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsi karka so mutane abin da kake so kanka takun musliman sai ka zama lafiyayyen musulmi ba nominal muslim ba dan za ga wani feudal muslim ne kawai musulunci yake a baki amma mu'amalar sa gaba ɗaya ba musulunci yake gaba ɗaya musulunci ne dai musulmi ne a riga amma mu'amalarsa ba musulunci to za ka zama musulmi na kwarai sai yake wala tuqtir dhahika kada ka rika kakkara wadan mutaka ta eh fa inna kasrata dhahik tumitu alqalba domin yawan wato kyakkyatawa yana kashe zuciya wannan hadisin shine hadisin Tirmidhi da muke faɗa na tsaro to kaga za mu koyi abubuwa kamar haka hadisin yana nuna mana cewa ita wadata wato ba yana nuna mallakar duniyar nan bulaki ne wadata ba hadisin ya nuna mana haka ɗaya kenan sannan na biyu yana nuna mana cewa wadatar zuci abinda ake nufi da wadatar zuci shine yarda da abin da Allah ya baka shine abu na biyu sannan kuma hadisin yana faɗaitar da mu dangane da kana'a wadatuwa da abin da Allah ya baka domin ita wada wato qana'a kanzun ne la yafna wai taskace da wata karewa duk wanda yake da account da waye a banki da kaza in dai yana diwa zai kare amma ita kana'a taska ce da ba ta karewa ko kaɗan Allah ka wadata mu da wadatar to ga babu to babu takawufu ma yukhraju min zaharati dunya alaikum salam ha laysa gina okay laysa gina an kasrati al-ardi wato ba wadata bace tara kadara walakin al-gina ginan nan abinda ake kira da wadata shine gida wadata duti wadatuwar duti shine wadata ba tara kuɗi ba babu babu takhawuf ma yuqraju ko ma yuqraju min zaharatil dunya babu da yake magana akan tsoratar da mutane dangane da abin da za a fitowa da mutane na tsawace tsawacen duniya nan gaba kafin kiyama ta tashi abin da za mu ta gani na tsawace tsawacen duniya an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu da idin kuri sa'ad ibnu malik ibnu sinan kenan Allah ya kara masa yadda yace annabi alaihi salatu wasalam ya ce inna aksara ma akhafu alaikum hakika mafi yawan abin da nake jiye muku tsoro mafi yawan abin da nake jiye muku tsoro ma yukhriju Allah lakum min barakatil ard shine abin da Allah zai ta fito muku da shi na albarkatun kasa zinari azurfa duk wasu abubuwa da kasa ana samu a cikin kasa fetur diesel waye duka shine annabi ya ce abinda nake jiya muku tsoro kenan albarkatun kasa kila sai da bai ce ce wa ma barakatul ardi ya rasulullah ne albarkatun kasa kuma kala sai ce zaharatul duniya kawace kawacen duniya shine kawace kawacen duniya shine wato barakatul ardi fa qala lahu rajulun to sai wani bawan Allah a cikin sahabbai sai yake hal ya atil khairu bi shar yanzu ya rasulullah yanzu alheri zai zo da shari albarkatun kasa ai ka Allah alkhairai ne to ya za yanzu sai alkhairi ya zo da shari fa tamata annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shiru wayi bai sauka ba sai ya shiru ya rabu da shi hatta zananna annahu yunzalu alaihi har sai da muka yi tsammanin cewa wahayi ake wa annabi da suka dama suka je giru kowa zai yi giru kuma sai suka yi tsammanin to wahayi ake masa ba za mu ji ɗayar wayar to gashi nan ma ya faɗa sun ma ja'ala mai yamsahu an jabini sai muka ga yana kare gumi daga goshinsa wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka na na ga yace idan ne annabi wahayi kansa na cinya ta ane masu sai na ji kajina kamar zai haɗi take idan yana kan dabba kuwa take dabba ce ta rika kokarin ta zauna saboda yadda annabi alaihi salatu wasalam wannan zancen da annabi Allah ya faɗa kaulan saqilan din nauyin wato hissan wa ma'ana ne yake nauyi ne dai sai yayi nauyi saboda haka tace sai ya rika suka ce sai ya rika share gumi daga goshinsa fa kala sai ce aina ta'i ina ne tambayar da yake yana ina kala ana sai wannan sahabin ya ce gani nan ya rasulullah kala abu sa'id abu sa'id al-kudri yace wallahi laqad hamidnahu hina dala azalik har sai da muka gode man shi mai tambayar da kowa ya fara blaming tinsa yace sai da muka yi magodiya lokacin da wato amsar ta bayyana kala sai annabi ya ce la ya ajil khairu bil khair illa bil khair ga amsar ta so alkhairi baya zuwa sai da alkhairi yawa saboda haka albarkatun kasa idan suka zo alkhairi ne ta ya suke zuwa da alkhairin shi ne ba da suka ce lokacin da Allah ya baka dukiyar ka ba Allah da ita ka ba Allah da ita to ta zo ma da alkhairi ta zo da wato Allah madaukakin sarki ya baka dukiya kana fitar zakka kai sadaka ka taimaka wa mutane kuma bata hana ka bin Allah ba to wannan dukiya ta zo da alkhairi ka taimaki addinin Allah da dukiyarka to ta zo da alkhairi kenan shine zuwa da alkhairi to sai yace inna hadha almala lalle wannan dukiyar da kake ji da gani khabiratul hulwa koriya ce me yasa aka kwatanta dukiya da koriya saboda duk koran abu daɗin gani ne mutum da haka fai ya yi gini kawai ya zo ya tsaya yana kallo ana ta bashi ruwa ko gonarsa ko daɗin a kawai za a ɗauke shi a kai shi wani lokacin musamman da shekaru kamar da annabi ya faɗa sai ya ke waya a gurin da ake gina masa uku a rana ya je da safe ya kalla ba fa ginin ake bai yanzu an gaba an tsaya sai a mai da shi da rana sai ce ku zo ku mai da ni saboda ka kalle ta kawai wani daɗi mutum zai ji a zuciyarsa shi da annabi ya kira ta da koriya hulwa kuma zaƙi ne da ita dukiya ba koriya ce kuma zaƙi ne da ita to sai annabi ya ce amma wa inna kullu kulla ma ambatar rabi'a ba ne mutum amma ku sani a nan fa ku za ku gano mana a nan ake categorizing din mutanen yanzu kaji na an fara sai annabi ya ce amma ku sani duk abin da kaka take fitarwa shine arabiya duk abin da kaka yake fitarwa na mabunkuta kasa na kayan mabunkuta kasa dankali rogo makani ire-iren su duk abin da yake fitarwa sai annabi ya ce ya qutulu habadan yana kisa habadan saboda hadama au yulimmu ai au au yuqari shine yulimmu ko ya kusa kisa idan bai kashe shi ba sabar hadama sabar yadda ya dau dukiyar wato yake ta hadama da ida har sai ta halaka shi domin mata kashe shi ba za ta kai shi matakin da za ta iya kashe shi misali yayi ta gudawa da kar aka ceto ransa ya fiye na yayi umma ture ni da takar da Allah ya fitar a wannan lokacin eh wai yaro ya ji ya koshi in ya zo kwanciya wai ba zai iya kwanciya wai ce umma tuye ni sai ta hanka ɗage sai ya bada kawai yi saboda ya yi hatta la ya ji da fi ha masu lakar ba masa kafin ke yi to shi ne annabi ya kwatanta da cewa wato akwai wanda in Allah ya fitar da babun kusa kasa na kaka in ya rika ci to sai ya cika cikinsa tab kuma in bai wasa ba wannan sai ya zama mai sharri yanzu misali ai tabbas dukiya na zuwa da sharri ma kamar yadda zamu ji a ɗaya hadisi tana zuwa da shi ta ina yanzu misali sai aka dafa abinci abinci kawai misali zamu da shi da aka dafa shi tafashashen sa ana juyewa a kwano ya ɗiba ya zuba a baki me zai faru zai kone wannan kone wanda ya alkhairi ne ko sharri ta zama mata sharri yanzu mu je zuwa to sai yace saboda dai hadisin na gaba ƙara bayanin wannan zai irin sai to sai yace annabi alaihi salatu wasallam yace illa akilatul khadra sai dai dabbar da tafi wato wannan albarkar da Allah ya fito da ita kwara shine mabunkuta kasar tafi wannan dabbar akalat tafi ta koshi hatta in hatta idan taddat kasirataha har sai ta cika kuibanta guda biyu kaga ai idan dabba tana jin yunwa ko tana da yunwa ai za ku ga natsinta ya loba shine kasira har sai ta cika kuibanta guda biyu kuibanta sai ta cika su gaba ɗaya idan ta ji ɗan takobi sai ga ya ɗaga to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce istaqbalat shams sai gaba yan ta koyi kuma sai ta tsinfa wato ta fuskanci rana dan ta samu mai energy ta koyi yanzu ba za ta shiga rana kuma ta samu energy eh saboda haka da ta shiga ta shiga ranar fajitar rat sai kaga tana tuka shine ijitar rat sai ta koma yin tuka kuma me tuka shine dawo da abin da yake cikin ruminan animal ai kaga duk dabi'ar kenan dawo da abin da yake cikin cikin ta kuma taunawa wa saladat bayan ta yi tuka sai ta kaji wa balata fitsari thumma adat sannan ta koma ba akalat ta kuma ci karo na biyu wa inna hadha almala sai annabi ya kuma cewa lalle wannan dukiyar hulwa zaki ne da ita zaki ne da ita man akadahu bi haqqihi duk wanda ya riki dukiyar nan da haƙƙinta wa da'ahu bi haqqihi ya ajiye ta a gurin da take na san wasu yanzu sun fara categorizing din cewa ba ni'mal ma'una huwa madalla da taimakon da ta yi masa ita dukiyar ya samu dukiyar ya ajiye ta inda take wa man akadahu bi ghairi haqqihi ba yana ta faɗa kilasin ɗin bai yanzu yauwa wanda ya rike dukiyar ba tare da haƙƙinta ba kana kallabi ya akulu wala yashba annabi yace kaman mai ci ne baya koshi bara bada tsarin da malamai suka kawo ibnu hajar da sauran da malam wato badruddin al-aini a cikin umdatul qari da sauran malamai isu da suka kawo karim cewa sai suka raba su gida hudu bara ku je da suke a gida hudu kashi na farko a wannan hadisin da muke karantawa da hadisin gaba ya kasan mutane gida hudu kashi na farko shine al-kafir kafiri kafiri ne dukiya ko dangane kafiri ne neman dukiya ko mai dukiya shine wanda kawai shine za ga suna faɗa cewa i want money i want to become rich haka za ka je ka samu almi original kuna magana ya gaya ba shi i want money kawai ba abin da ya dame shi shi kawai shi yadda za a iya tara kuɗi kowane irin program da zai fito ko me yake sai ya shiga duk wani program da kaga ana yi na online na wannan internet din gaba ɗaya sai ga yayi guda 20 30 duk ya shiga sai ya gama tura miliyoyin a kwaki to wanda yake neman dukiya ba abin da ya dame shi ba iyaka kawai kullum neman da yake ba abin da ya dame shi da harkar Allah wannan kuma gashi kafiri to shine lamba ta farko shi ɗabi'ar kafiri kawai dukiya a neme ta kawai kuɗi yake zo ya tara sannan abu na biyu a mutum na biyu sai annabi ya kawo misalin da yake al-mu'minu al-asi mu'mini ne amma bai koyi da kafirin yadda kaga kafirin can nayi hannu maka hannu ƙwarya to shi ma haka yake duk lokacin da ya fito kuɗi zai ne ba har sai ya zama ya fi ibnu jamil ba da kana ganin sa a masallaci amma yanzu baya zuwa saboda daga ina ina za ka kasuwa daga ina kake kasuwa ba shi da lokacin Allah yanzu kwata kwata in ka ga yayi sallah a hanya yi ballantana jin karatu shi ne irin mutanen da ya dawo yau yana kana gobe ya tafi malaysia duk neman kuɗi yana dawowa gida da ya zauna ƴaƴansa sun zo suna so su huta kawai zai ɗau waya an fara waya alatin nan ya shiga sai awa yana waya har yaran su yi bacci da matarsa ta zo ta yi wanka ta fara zuwa kusa da shi kafin a yi wannan sai a ce ga jirgi ya zo zai za su koma tafiya kaza wallahi ba shi da lokacin ta wannan irin neman dukiyar kafuri ne ba shi da lokacin Allah ballantana na iyalinsa to shine suke cewa al-mu'min al-asi wanda yake koyi da kafiri ne sabo mu'mini ne amma mai sabo yana yin sallah amma kari oba tattara ta yake gaba ɗaya saboda bai da lokaci gaba ɗaya lokacinsa gaba ɗaya na business ne wannan azaba ce ba wallahi ba zuciyar so ba na uku shine a wannan hadisin sai ya gaya mana al-muktasi shine mai tsakatsakiya wanda yake neman dukiya za ka ga idan ka tambaye shi yasa yake neman dukiya yake to kana so kai kudi ya ce yana so ya samu kudi ya samu sana'a shine ya samu sana'a da zai rufa wa kansa asiri ya sai mota dai wanda za a hau ya yi gida ya yi gurin sana'ar ya taimaka ya tura 'ya'yansa irin wannan wanda sana'ar da zai rufa wa kansa asiri idan an mutuwa an gaice shi jana'iza ya je idan an gaice shi wani abu na zumunci duk yana da wannan lokacin to irin wannan dukiya shine wanda ya fado a wannan layin shine mutace wanda da za a zo yana na da business din da ya gamsu da shi a zo da wani business din da ya ga abin da na iya ba za ka raba mun hankali ba eh ba za a isa ba sakwace an ce gafara kuma an ce ya tafi gona ya ce kun raba mun hankali an kafura kuma an ce tafi gona saboda haka shi ba za a raba ba hankali ba kawai sana'ar da zai yi a kyale ke yi wani ba zai zo haka kawai yana sana'a da yake samun ɗari da kwabo ya zo ce ya ɗauke shi da kai ko kuma ya ce wallahi za a samu alheri ya sa ya ɗebi kuɗin sa sai kuɗin ya shiga a ce sun gudu kun san wannan fadin kuɗaɗen suke ake sacewa ko kawai Allah shi ƙara a fili ne ba ma gaya musu amma a zuciyar mu muna faɗa a to mutum ne kayi kayi da shi wannan wata irin sana'a ce da za a ce kana zaune wai za a baka riba da ko da duk sai a rufe sun da kwai in dai akwai wannan sana'a me amfanin sun da kwai kowa sai je za kudin je koma ya kwanta ko kana zaune barawon zaune kenan ya fi ka iya zata sai zata kudin yawa kun ji na uku ko na hudu shine as-sabiqu zahid as-sabiqu az-zahid bara ku ji mai ban mamaki kuma shine wanda duk yana da bukatar wayan abubuwan amma ba zai nema ba ba ruwansa da su kawai shi ya yadda duk abin da ya shafi gun Allah kawai shi zai a wayan nan hudun wanne yafi na uku na uku na hudu na uku ba na hudu kafiri mumini ne koyi da kafiri sai muktasi wanda zai zo shi so yake riba kansa a fili sai na hudu shi kuma a sabiku zahir shi ba ruwan fita sana eh babu to wala ku ji kun ga wannan na hudin sai suka faɗi cewa ya fi kowanne amma da sharadi domin wannan shi annabi ya ɗauka sharaɗi shi ne ba za ka roƙi kowa ba aiki ja ba roƙo a harkar a sabiku zahi ba roƙo kaga ayin ka lura abdurrahman bin audin da ya zama biloniya ai mataki na uku ya ɗauka asali da manja ya fara manja yake jiyarwa abdurrahman bin aud kwalaba ɗaya sai da ya zauto shi ne dilan manja amma ba abin da ya kasa na bin Allah ba laifi ba ne malamai suka ce hatta a na uku idan dukiyar da doka tsaya iya wannan kuɗin ya ta taruwa Allah ya baka mai yawa ya albarka ba laifi ba ne mutukar kana bin Allah da ita ba laifi domin Abdurrahman bin Auf a wannan matakin ne su sai na Abubakar din muktasin ne duk da cewa an ce Abu Darda da Abu Dharr Gifari wanda ya gudu daji yace bai da tara kuɗi ba shi ma ya dau wannan tabi'a az-zahirul sadiq shi za aka ce muku a daji ya mutu shi kadai da sharadi na hudu ya fi kowanne amma da sharadi ba roƙo shi za ka ce babu din idan ka ce wa mutum ya tafi wannan layi kuma yana roƙo a ya sauka daga layi kuma ya sauka daga layi saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye cewa wannan hadisin ya kasa mutane gida hudu hadisin da zamu je nan gaba irin sa ne duk da an nuna mun lokaci yayi tuntuni amma ta ce mai zuwa muka zo sai mu kara dorawa ta kansa saboda haka kaga a wannan guda hudun ai ba wanda ya je kukuta daga hudun nan duk murai wanda yake na ɗaya da na biyu su ne ababen zargi wanda dukiya take hana jibin Allah kun sa abin mamaki Allah hatta a cikin matasan mu ana samu za ga da ya fi kowa zuwa karatu ya fi kowa zuwa masallaci amma saboda yanzu ya fara samun duniya wai sai ya manta gaba ɗaya da Allah kuma wanda wanda irin karatu shi za a wani majalisi da nake karatu su yan majalisin wasu za su gane wani akwai wani matashi wani su kawai su ke cewa ibnu jami Allah da shi ne da kiran sallah a gurin amma yanzu wani za su yi rami sallah ya sai ganci ya jawo kwada kawai ya kawo sai sai ibnu jami a a ya fi kowa himma da ta karatu Allah ya baki murya yana gane karatu amma yanzu ya koma kasuwa to Allah gafarta malam wayancan wata ayar da muka kawo da zamu maimaita ta ce mai zuwa kaga Allah cewa yi cewa yi wato ka nemi ka nemi duniyar wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi lahira da abin da Allah ya baka kun ji daya sai yace wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kada wato wato kamanta rabanka na duniya shine karka ita shi ka nema sai Allah ya ce wa ahsin amma ka kyautata kama ahsana Allahu ilayk kamar yadda Allah ya kyautata ba ka fudda zakka kai bada kaza kai kaza shine maganar da ake kamar wancan da zakka yayi bayani da su mafi yawancin su alayi da biyu suke fada fada shine almu'min al'asi tunanin sa kullun irin na wancan kafirin domin duk inda aka kawo gida zai tiya kullun ba shi da lokacin Allah kawai shi tunanin kullun littafi ake da an fara littafi an zo gaba kaza sai a tsaya sai a yi waya ya fara yana kula da yan tani yana kula da yan ingila kullum a hafe ki batti dare idan yayi wani kana son magana da shi sai biyun dare kuma shi ma biyun daren zai baka minti goma daga nan to ya dora idan mutum ya fada Allah ya bashi wannan dukiyar yana ba da haƙƙin Allah babu laifi babu laifi to shine yake wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata ma sai yake wala tabghi al-fasada fil ard kada ka rika barna a bakasa saboda haka wannan ayar kamar yadda hadisin zai zo za mu kuma goya ta a cikin hadisi wannan shine jaradin kawai mutukar baka sauka daga wayannan jirakun hudu ba to dukiyarka ba laifi ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am hakan ai haka najashi kenan najashi ne ashama sunansa an ce a shi ce ma aka yi sahabi ne eh wani sura malam Muhammad wani sura ake ba wa najashi eh muqaddarami ne ai eh ka gane wanda ya zamani da annabi bai gamu da annabi alaihi salatu wassalam ba ka fahimta ko ya musulunta ko kuma ya ya gamu da annabi alaihi salatu wassalam amma kuma bai musulunta ba sai da annabi ya wa duniya ba a kiransa sahabi ka fahimta da kyau ko yauwa domin sharaɗin zafantaka shi ne gamuwa da annabi ba ganin annabi ba gamuwa da shi domin kace gani ka cire wasu ɗaya kenan mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik wanda ya gamu da annabi ya imani da shi ya mutu akan haka wanda ya gamu da annabi ya imani da shi sannan bayan annabi kuma alaihi salatu wasalam ya bi duniya ya yi ridda daga baya ya kuma dawowa musulunci sunansa sahabi ya karya wannan sharaɗa shi ne sharaɗa amma mumini ne babban mumini a ashama gashi nan ayat ƙarfi ta ali imran ƙarshe ƙarshe akan sa ta sauka wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi kashi aina lillah saboda haka annabi ya masa sallah tabbas salatul ga'ib yi da sahabbai sannan kuma dan aljanna ne ko shakka ba wallahu musta'an abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana akwai akwai na ta hanga ko za mu goge alaji Mustafa da ne satin wannan satin ba mu karatu da shi ba ba mu ankara ba amma wannan sati biyu da ya wuce bayan mun yi karatu da shi sai ya ɗan yi rashin lafiya zo da jiya mun je da injiniya mun duba shi da sauki sosai da sosai ma abokin karatun nan ne ba san ina ne gurin zaman sa ba to ina ji ya fi zama a waje wani lokacin kona ya yi rashin lafiya amma cikin iko Allah da yanzu ya samu sauki muna roƙo Allah madaukakin dan jiya ya fito har wani Allah madaukakin sarki ya sa kafara ya kara masa lafiya sannan wanda muka faɗa satin da ya gabata na cewa mahaifin Amir mai zama a baya can wani mai gilas wani tayin shi da musaddik za ga suna zama guri daya kanin mahaifinsa kanin alhaji bashir tofa alhaji abba tofa satin da ya wuce mun faɗa a nan cewa ya ce a tashi a addu'a yana isolation center to Allah ya karɓi rayuwarsa a washe gari da da muka yi magana a nan washe gari Allah ya karɓi rayuwarsa to muna roƙon shi ba Allah madaukakin sarki ya yaje masa kamar yadda muke ta faɗa gaskiya ni da na je unguwar na ji kafin ma na ji akwai wasu yan unguwar da na sani ba abota ilimi na ga yadda ake yaba masa cewa mutum ne muka dangin ne addinin gaske dan muna gurin an kira sallah a masallacin kusa da gurin ake cewa da tuni yanzu shi yake kiran sallah shi wannan bawan Allah to shi ne abin da ake ta bukatar mutane duk yadda za a yi kai kai ka bar wani tarihi da in ka koma zuwa ga Allah za a rika tuna ka da shi na bin Allah domin mutuwan nan kuna kallo bin kowa take tana ta bin mu saboda haka ya kamata a yi nazari a ƙara kula wannan bawan Allah Allah maka kucin sarki ya yafe maka iyalansa kuma abubuwan alkhairi musamman an ce yana da kula da marayu da gajiyayyu da kyauta mutum ne mai kyauta don a ɗabi'a ka an ce baya cewa babu in ka zo aka zo aka tambaye shi baya cewa babu zai ce wa ɗansa shi wannan ɗan nasa ne zuwa sai ce amin zo karanta mu sai yaranta Allah sai yaranta ya bayar randa ya mutum wasu mata irin masu baran nan sun taho sun zo kofar gidan suna zuwa su ga mutane aka ce yaya duk da mutanen bayawa ya ce kara yi mazuwa mamakon ya ba da wannan wasiyar ƴaƴan da kawai za ka gani in ka je ku gaisa ka tafi suna zuwa aka ce suka ce muka ga mutane sun saba zuwa sai aka ce ai mai gidan ne mutu sai suka zauna kawai gaba ɗaya jikin su ya mutu to saboda haka wayannan ayyukan alkhairi shi muke ta yi wa kan wa'azi cewa mu yi abin da za a rika tunawa eh wani bawan Allah ya wani littafi ko mutumin minane na manta ina ji na fara ganin littafin a a gidan malama Aisha lemu wata samina da muka tarar zuwa wata shekara ma za kaddamta da dinillah littafin ya yi kyau sosai cewa bai kai wa addinin Allah kai me kai wa addinin Allah a matsayin ka na musulmi to irin wayannan abubuwan ya kamata ko da yaushe shi yadda za a yi kuma kakkare na da kankancin abu ka yi kokari ya zanto ana da wani abu da za a iya tuna ka na bin Allah ne idan wani ya mutu za a tuno a ce wani da tuni shi yake kaza ko kuma kana da wani abubuwa a koyi yanzu abubuwan da suke ta fitowa na tallafa wa mutane da yawa aka ce zamanin lokacin corona nan wani ɗalibin ilimi yake faɗa yace abubuwan da ya yi a lokacin corona na tallafa wa barayi da yawa ba a san ba Allah sai yanzu ake ji da tallafa wa gajiyayyu waɗanda suke mara zaki da masu karamin ƙarfi shi wannan bawa Allah saboda haka muna muna mika ta'aziyya ga iyalinsa Allah madaukakin sarki ya yafe masa idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani kuma Allah ya haɗa kan iyalansa dukan mu yi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma khudna sayyidina ila ra'atik wa la takilna ila anfusina tarfata ayn aw qalla min dhalik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين yawwa eh abinda na manta shine akwai za ku ga kamar yadda muka faɗa ranar ranar lahadi cewa mun ɗanyi mun ɗanyi gurufin kanmu akwai matasa wato da muka tattara waɗanda muke ganin zamu tafiyar harkar da awon mu da su za su tallafa mana sosai da sosai mun tsara tuntuni su injiniya suka yi ta bani shawarar cewa ya kamata a sayo su kayayyaki waɗanda za a rika harkar da awa da su to gaskiya abubuwan da suke ta lissafo mana suna buƙatar kuɗi to da sai na ce su je kawai su lissafo da suka lissafo hikimar da na yi ni a ɗabi'a ta gaskiya kamar yadda na ja faɗa ba na san harkar bara kamfin an kar an fitar min da abubuwan step 1 2 3 kawai na fara sayan kayayyakin saboda haka suka zo suka yi a wasu daga cikin su mutum biyu zuwa uku suka yi ce gaskiya bai kamata kamata ya su ba a tarbiyyantar da su a wannan ɗabi'a na ce musu kayan nan da kuka faɗa ya kai 1.5 biliyan cewa za mu rika biya a hankali sai suka ce da Allah suna so a sa su a tsarin mu tarbiyyar da za a yi ta tafiya sun yadda na rika siya don amma a sau saboda haka mun shiga yanzu mun yi komin kanmu za ku ga yanzu mun ci first priority din mu kusan wayannan kayayyakin da kuke gani gaba daya da tallafawa wasu bayin Allah da muke ganin da masu ba mu shawarwari da wanda za su ba mu shawarwari na wato na yadda za abubuwan za su muna da injiniyoyi sun kai biyar a cikin to mun muna zama mutum lokaci bayan lokaci ko da yaushe na yadda za mu tallafa wa da'awa yanzu mun ci first priority a kaya ina ji a first priority ina ji projector ce kawai ba mu siya ba za mu tafi second priority haka za mu je kuma da yarda Allah abin da muka sanya har mun fidda wasu watanni da muke jin cewa in dai za mu yi hobbatan da muka sa wa kanmu to zuwa wannan lokacin za mu iya cimma abin da ake so komai a siya to abin da yasa nake wannan maganar ba wai wannan na faɗi so din ne kawai ina maganar ne dan ku dan mu yi bayani akan gaba ta biyu cewa mun yanke cewa da Allah a tallafa mana tallafawar ko shine duk inda za mu je karatu tsakiyar gurin da za su rika ajiye kaya kada jama'a su rika zama a gurin domin mun ware kowace rana hatta akan mu je muka yi tsari ba kowa ne zai rika zuwa gurin abin da ya shafi kayan ba sai aka ware ranar lahadi da wanda za su rika kula da kayan ranar talata da muke karatu akwai wanda za su rika kula da kayan ranar laraba haka ranar alhamis da muke adabin mufrad a hausawa shi ma da masu kula da kayan kowanne sai muka ware sannan akwai manyan injiniyoyi waɗanda kamar ga muhammad injiniya muhammad bello a tsaye da shi da arama injiniya arama s baffa da alhaji isa kusan alhaji isa mu guda uku ne akwai na sek na can sabilu rashad akwai alhaji isa sirat akwai alhaji isa mato ko da ke shi ɗaya isa sirat kamar ake tanka ne ko ko shi ma injiniya ne to saboda haka sannan muna da kwamfuta scientist da yawa a cikin waɗanda suke ba mu shawara cewa kamar shi yaran ma es bakwa kwamfuta scientist ne to kwamfuta science ya karanta saboda haka sai muka tattara akan cewa su idan da za a samu matsala hatta a wanda aka dora to ba mu yadda kowa ya intaji ne a harkar ba sai wa'annan injiniyoyi su za su magana idan an samu matsalar tangarɗar na'ura watakila a cikin manyan injiniyoyinmu wani yana da damar ya ce to yau ba za a yi rikodin ba ba saboda mun samu matsalar na'ura abin da ya sa muka kawo wannan za su wato da yawa wasu na sha'awa idan kana da sha'awar joining tafiyar mu ba karambani za ka yi mana ba gaya mana za ka yi ba gai yiwuwar sa ka a ciki muna buƙatar tallafin matasa ko shakka babu amma ba zai yi yanzu ba bawa ya miƙe yana yi wani ya tage ce ba haka za ka yi ba to aiki ya lalace to shi za muka faɗi wannan tsarin sannan kuma abu na gaba shine don a ba mu haɗin kai cewa duk tafiyar da kuka ga ta tafi da irin wannan tsarin take tafiya saboda haka nan tsakiya muna neman alfarma don Allah duk lokacin da aka zo kada wanda ya zauna a gurin saboda su muke bukata a gurin idan sun zo su zauna wato su rika kula da wannan al'amuran wannan shine dalilin da yasa muka ce ya kamata mu faɗakarwa har suna ba da shawarar ya kamata a yi tak cewa alal akalli a san suwaye a waɗannan wato gurin shi ma mun karɓi shawarar kuma za mu amma dai kafin mu zo gabar shine yan uwa su ba mu haɗin kai cewa mu tafi a wannan tafiyar idan aka zo duk kowane gurin majalisi ba ma so a zauna gurin da za a ajiye na'ura wannan shine alfarmar da muke nema a gurin masu sauraron karatu kuma muna roƙon addu'a cewa a sa mu addu'a Allah madaukakin sarki ya agaza mana ya tallafa mana dangane da wannan yunkurin da muka dauko Allah madaukakin sarki kowa ya agaza masa ya taimake shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ma na'am na'am ya kamata shi bidiyoyin na'am Na'am. Wato abin da ya faru haka aka yi lahadi inda an lura ranar lahadi alhaji isa mato mutu ne masu kula ta karfe shida haka muka yanki shida za ka zo ka karba akwai secretariat din mu karfe shida za a zo a karbi kaya a zo a saka to saboda haka shi wanda zai aikin yau gaskiya ba a sanar da jiwa don bai zauna mutum ba sai ranar lahadi aka tashi a group sannan kuma a ranar ni na tashi da karatu ni muka yi magana da shi ba mu yi magana da shi cewa za ka zo ka karɓi kaya ba to shine matsalar da aka samu gaskiya amma san laraba da yan alhamis duk ba ma jin za su samu matsala domin duk sun zo mitin insha Allah wannan shawara ta shiga kwarai da gaske Allah ya datar da mu abin da muke za a yi kenan duk inda za a yi sai mutum muka yi duk inda za a yi karatu su yi sallah a gurin shi ne abin da aka yi ke kawai su yi sallah a gurin da zarar mun yi sallah kawai ta wa zai shi ke wannan shi ne komanda eh injiniya komanda ma za mu sa injiniya komanda don saboda tsaro kare da gaske Allah ya saka da alkhairi eh